أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط عزيز حكيم الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستكبرون عن سبيل الله ويصدون عن سبيل الله ويمرون على الرجال ذلك في ضلال وعيد وما حدث الناس لرسول الا بمثال قوله ليبين لهم ويذل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاضل لما أغلق الكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد فما من الإنسان Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Muna yi wa Allah zuwa da ala godiya, wanda ya ba mu damar haɗuwa wannan masallaci mai albarka domin gabatarwa da tafsirin alkur'ani mai girma kamar da aka zaba. Yau ba duk idan Allah ya da shawayi. Za mu fara karatu a kuce Ibrahim alaihi salam. Ah, yace ومن سورة التي يذكر فيها إبراهيم ويقول لها مسيح وأنا كنت حكى عن إبراهيم أتجي حكى لك يوسف إبراهيم gaba ɗaya da amurka aka ɗauka da ita aya ta samsuna ayoyi da hamsin ko hamsin da hudu wa kalimatu a kalmominta tamaniyatin kalma ɗari takwas wa hidawa talatun da kalmomi talatin da ɗaya wa hurufa harfa sura talatatu alajin harafi dubu uku wa harfan yasin da harafi ɗari hudu wa harfan wa talatuna da harafi talatin da hudu wannan sura ita ce sura ibrahim kenan an zaɓar ita maka bismillahir rahmanir rahim alif lam ra ana alama bi muradi ni bilal Allah ne ya san asali girin da wannan haruba hadal qur'an wannan alqur'ani kitabun kitabi ne annallahi da muka saukar da shi inji Allah ilayka zuwa gare ka ya annabi Muhammad daga burjan na don ka fitar mutane min az-zulumat daga taron su shine kafirci ila nur ba ga haske arzikin imani yadda na rajiyar da umarni ubangiyar da ja bi mamaki shi yau safaran duniya da kafurku duniya ba ta ba aiko wani ya koya mutane kafurku ko ɗaya duniya ta biyo a abin su koya duniya ba wanda Allah ta ba aiko su wani ya yi kada zai koya mutane kaza kaza ko gari kaza kamun ko kuma mutum da kamun su ba su ke yi da su tsakanin su da gidan kawai ake kakaiwa ake komowa amma addini a aiko wannan annabi ya zamani ya wuce wani ya zamani ya rasu wani kafirai da kafi wani ya zamani ya rasu wani kafirai da kafi shi daga ne da aka aiko annabi dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu a tura goma da ne ɗari uku da goma sha uku gani amma duk mutane aka ɗaura ne ake ta kabu Allah ya kiyaye mu ana aikowa annabawa su inda mutane daga duhun kafin zuwa hasken imani ta gani kuma a kirawo su a nan don bazari ne ila siratul azizul hamidi zuwa ga hanyar Allah Allah wanda yake al'azizi shine magwari wa da galibi ya rinjaye al'amidu godace al-mahmud wanda ake gode masa shine Allah ya ga da jarra an yi bazari ko adadin bayani abin da zuwa baya zama su ba an ga da ruwa ba idan mu da labarin mu da shi ne abin da mu karanta Allah ne da mu ma bi samawati wa bil ard Allah ne yake shine da duk abin da ke cikin sama da kasa milka Allah shi ya mallaka wa khalqan kuma shi ya halatta wa ajidan fa bayin kaga ai da ba yanzu da lokacin ake sai da bayi kai kai mallaka ba an gani amma ba kai ka halitta ba ko wani dabbobi ka mallaka na ka ne mallaka gani amma kai ba ka san ba kai ka halitta ba a ado dai ka san da yara ciki da ayo ka wata mara ciki da ayo amma kai kai a Allah ne ki amma shi Allah duk abin da nasa mu yanzu ga za su gari ga mutum da gida ma to ne bo su gina gida ko mu ja kira mota mai kyau bai san ma ina ka jero da bare dai a ta da a ce wannan kira kamfani ta da na kana ka rago ta kila kamfani ya yi ni a wani kasa ma a ji a kera inda bai tsama ne inda aka rubuta ba nan ba yanzu kamfanin amurka yana da rija a najeriya an in an kera ba za a ce najeriya sai ta amurka sabin to amma allah ka fi milkan wa kalkan mafi shi ne da mallaka shi ne da halatta kuma bayan ta wa wailun azabar Allah ta tabbata da ya kaji a kan kafirai min azabi sadidin daga wata irin azaba azaba mai tsanani Allah da kafiru su ne waɗanda ya zai bunin hayatar duniya suka zaɓi rayuwar duniya dan samu kuri da dan samu dukiya ba su ne zaɓi rayuwar duniya ba a yi ta sabo a yi ta sabo shi ne Allah da duniya a mallaya wasu duniya na suna kanya mutane an da zuwa Allah ta ala su addini al addini islami addini musulunci don tsara dukiya daban ba shi ne neman duniya ba a annabawa ma akwai masu dukiya mai yawa mai yawa kamar da Ibrahim wanda yakan yanka a samun ɗari saboda Allah wanda yakan yanka na kuma ɗari akwai daga cikin kakannin mu Allah san zalama wato ana kiransa ma'ad shi ne gasar annabi na goma sha tara sai ya haifi wani ɗa mai suna nizara shi ne gasar annabi na goma sha takwas ya yanka raƙumi ɗari a maka raƙumi ɗari suna ne ba ba da ai masu dukiya sun sun nufi a yanzu ma ana taɓa da ne gwagwaro ko ana abin da Allah ya ba shi raƙumi ɗari za a yi suna duk maka kowa suna ba ya barci da idanunsa a sai Allah ya nuna masa hasken manzon Allah a cikin wannan jinjiri da aka haifa aka yi kai yanzu a sunan da kake yanka raƙumi ɗari yake wannan kaɗan ke na a cikin alfarkar da kake cikin wannan yaro kaɗan ke na a cikin alfarkar saurari saboda haka arziki da ba abin da aka hada mai arziki ya rika neman arziki ta hanyar ƙafi ko da hanyar sabo wani abin idan ya je yana ranar da mahaukaciya zai yi kuɗi ko ba gaskiya ba ƙarya ne da karanta kawai da kan rubuta ba abin da zai samu nema shi ne talauci ko ma aljanu da dawo kan da ko zai samu yayansa ta ga yayi asara ba gaskiya ba ne wannan ƙarya ne ko a sai dan mutum yana alaka da jaka in ba ga ba zai fito ko ba kudin da zai yana zuwa sai mun ga wani ba mun zuwa da jaka ya ba ya ma da zuriya ko ba ai kudin ba wannan shine Allah ya rayuwar duniya amma masu zaɓar rayuwar lahira su abin da suke yi na dukiya da abin da za su ci da auren da za su da komai sai su a cikin halal in Allah ya yarda na sai da yake zama takura a tafi a haka yanzu na haihuwa suna neman hanyar Allah hanyar Allah shi ne addinin musulunci suna neman ya farka wala ka ji da lalin ba yi wannan mutane wanda aka kuma da wannan zuwa suna cikin fada mai nika ana da haƙi gaba da gaskiya domin bar gaskiya ne da tsakanin da gaskiya akwai nisa akwai nisa akwai nisa wa ma an na ba mu aiko ban da Allah min rasulin wani manzo illa bi lisani qawlihi fa sai da har da mutanen sa duk annabin da za a aiko ya aiko yan gari kala kalan gari gwani kuma kwararre a kan halkan garin wanda ai ko ya ga mutanen garin da sabo ko ba zai ce aka faɗa ba ya riga ya dan yaran gaba da yau bai yana lam don ya bayyana musu yiri ya mawa don ya bayyana da su ma ga ji abin da ya zo da shi wa ya tudu la mu za ga ala wadda wanda ya zo wa ya bi mun za wa tudu da wanda ya zo wa wala an Allah ne mu buwari ne rinjaye ya mulki ya cikin mulkin za Allah ya mu bali cikin yi a cikin sara'a wanda ya daban ji annabi Muhammad shi dai balarabe ne an ba shi alqur'ani da halka larabci amma aka ce ya je kira yaran duniya duka duk yaran duniya annabi ne annabi ba mai yi wani gadara a annabi ne annabin mu ko wani gadara ka ma da ka tashi ya kai ganin kamar manya da ana musu kallon ba da daraja ai rabin daraja rabin imani amma shi da imani kai da imani shi la ilaha illallah kai la ilaha illallah shi sallah biyar kai sallah biyar an da guda Allah ɗan uwa ne amma abin da Allah ya mu yare daban-daban domin a samu dai sai ya rika jin daɗin ga mai yaran fa kana ta gida ne ka ya salu mu zuwa kusa da dai da dole ne kana neman su a wannan da cikin yaran babban da cikin yaran dan uwa haka da sauran wannan shine fa'ida Allah
ولقد ارسلنا من كل آياتنا ونكرم الأمة إلى الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل فقير شكور ولقد من كل اذكروا نعمة الله عليكم لم يكن من هذه الحرمة يموت والأبد وينبئون أبناءكم ويسألون في داءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تحذر ربكم أن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وكان مجرم يكفر عنكم وغفر للجميع وإن الله لغني حكيم ألم يأتكم له الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من قبلهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا عندهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب
Allah muku ayin zargi yake wala da rasa Musa hakika mu aiko annabi Musa wato duk annaba Allah da ake tafaran nan musamman waɗanda aka faɗi sunansu a cikin alkur'ani ba wanda aka yi kiransa ana nanatawa kamar annan musa an ta kira annan musa kaza kaza annan musa tun daga turul bakara ba ake magana annan musa zai da aka zo har zuwa wal fajr guna ta haka saboda haka annan musa ya ga gurma sosai ida da manzana ya karbo sallah ya ce a aka bai annabi sallah hamsin annabi moza yana saman shi da ke yace ya rasu da layi su koma da roƙi Allah ya rage ni na na zura da bani Isra'ila ya dan halin mutane ba za su biya ba eh shi ko annabi na murna irin abin da Allah ya fara gannan a sallah lokaci a mun karai annabi za ce ina ba za su ci alƙawari ba kuma a rage annabi na koma ana rage ana dawa ana rage biyar biyar sai ya kai so tara ka ga dai ba arba'in da biyar kenan za ka dai ba arba'in da biyar sai dala da yawo lokaci biyar na Allah ya ce, Wa ya da rasa namun za a zuwa, ta wurin masu. mu a ce annabi Musa da ayatina da ayoyin guda tara wakon nalo muka ce masa a naka yi kawo maka ka da mutanenka su ne bani Isra'ila ina zulma daga duhun kaburku ilan nuri zuwa ga harshen imani wadda shirhu ka suna da zuwa yamin la da kwanaki na limomin Allah wannan zai gaba domin zuwa Allah godiya inda bi zalika lalatin wannan a tantir wannan tunatarwan la ayatin ayoyi ne da kullum zabbarin ga duk mutum mai yawan haƙuri Allah ta ta kan yau Allah biyayya da kuran mai yawan yau Allah godiya yin ni'am da ni'imomi da Allah ya wa da kuru ya rabu da ya ta'ammaka sai kala Musa da kawai duk kuru ne madallahi ya ga nan Musa yake cewa mutanen da suna ni'imar Allah alaikum ni'imar da Allah ya yi muku idan za ku yayin da Allah ya tsere da ku min ali zuban daga fir'auna da mutanen ya zumuna kun kula da dana muku su al'azabi azaba mai tsanani wa yadhuna abna'akum kuna yanka ayayen har mauludi da wanda aka haifa wa yadha ayuna da za ku kuna wangarawa da mata yanku da kawai ba da kana da wani boka ya ga fir'auna yace mana inna mauludan kamar wani abin aihuwa yulad za a haife shi fi bani isra'ila cikin bani isra'ila ya kuna sababa zai zama sanadin ya hadi mulki fir'auna tafiyan mulkin fir'auna eh to an haifa ko za a haifa ko za a haifa lalle sai ce ba da kai yayan bani isra'ila yana ta yankawa yana ta yanka ka gora abu na fatan basira in maganin nan gaskiya ne za a haifa to yanka ba zai hana abin da Allah zai ba kaga yankan ba amfani in kokari ya ne to akan kariya ba yanka mutum kaga da Allah ya yanka aikin da babu tunani wanda da kun ya ta wannan zira ruwan awala za ko a cikin wannan azabar da aka yi muku balawa ko jarabawa na in'amu aw ilam in dai rawa ne in'ami in kuma wannan yankan da kuka ikilaye ne na dukkan daga ubangijin ku azimin babba kadi fir'aun ne ya kira amala sai Allah ne ya ikilaye fir'aun ne mai gida mana Allah ne ya islami wadda zana rabbukum a kuduna lokacin da ubangijinku ya sanar lai da karfin ya ji tabbatin sun godiya ni masu wa nimomi na idda hujje yin karkatar Allah wata har da biyayyar Allah la'azi da nasu zan kara musu wala yin kamar kama yin soyi jayayya da hatumun nema da suka mutu nema bil kubur da kafir wato an ba ka aika da aikin kaman ba ba ka da shi amma ne da zamo lawaji ma na kusa alafta da su dalla alai yayi nuni a kanka ina dadi lalle alama na da shadidin mai tsarani ne ya Allah wa qala musa li qaumi ana musa ga mutanen in dawo don kun gafurci an ku wani aljami'a da duk wanda ke duniya gaba ɗaya aka rubu aka zama arnama wani lama la ganiyun lalle Allah mawadaci ne an kalfi gaban halittar sa hamidun godaje muhammadu abin godiya da zini yi a cikin abin da ya aikata yi ma a gare ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi yake duk mutanen duniya mai rai da matacce na farko da na ƙarfi da za mu haɗa guri guda a ce a tara mu akan halin wanda yake kowa tsoron Allah duk mu zama mu'mine na gaba gaba ba za mu iya ƙara mulkin Allah komai ba da za a haɗa duka ta gaba ɗaya zama kamar dukiyar wani babban arni wanda yake kowa arnan su duk a zama haka ba za a iya rage mulkin Allah komi ba mulkin Allah ba a iya rage shi ba a iya rage abin mara iyaka yawa shi za a wani wajen yake da abin farkon ku da karshen ku mutanen ku da ajanin ku za su taru ku ɗaya kowa ya roƙi abin da yake zo na baji Allah ta bari ya rage abin da ke wuri na ba ya kama da wasu allura tsinci a tsoma a tutu allura aka ɗauka ƙwaya ɗaya ta tsinci aka tsoma a tutu waya duba bakin gaba a gani dan damshin nan da alluran da ebo ko zai rage teku saboda haka wannan ta Allah ne iko ne duk da gaba wanda wani akwai wani babu Allah ne ga dama haka don gwanin da Allah biyawa da ya ga dama da ba haka da zana kuma baya nuna wanda aka baiwa shi Allah ya zo balle a ce wanda aka hana shi Allah ya duk ba ɗayan biyu ba ɗayan biyu ma'aikin Allah ma sallallahu alaihi wasallam yana da buwar ka'ilin sai ya gambar wanda ya fito ya bai wanda ba shi ya fito ba saboda shi ba shi Allah zuka ta ake duba shi ya gabe da kafa zuciya ba da gobe wanda ya sallama wa manzo Allah gaba daya to wannan ko ba ba shi ma da ilimi ne kana ga gobe wanda na yi wa za ka dan zuciya za ta rawu Allah mu jaje zai ka wuta shi ana yi kallon lafiya sai kama su a samu da mu da ta imani duk an gana ya bukata annabi dai a shiga aljanna sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ka gani to haka ake da ko cikin danyewa suna da wata uwa mai dan abun nan sai a rinka dan taimakon sa dan wani abu dan ranar gida wani yake da a miƙa maka wanda ya sadaka an zai ba ya dan je wannan abin yara to kaga shi ma an da ba a zuwa gun dangi sai ka ga ya shigo sai Allah ne amma da abin da ba ruwan da yan uwa ba ruwan mu da shi zai ƙara nesa sai ƙara nesa zai shi kuma idan aka karanta addinin musulunci a takaice ga wani dabbobi ko mun yawan dabbobin da bai da bukata sai ta tsaya a baya kura da ce ba sai ma ya ji hannun mutata to haka ake son kar mu zo wani musulmi ko guda ɗaya ba sai dai ikon Allah amma mu sai mu ya kokarin mu a sanar da mutum wanda a wata horo ai masa horo wanda a ɗan gaya masa magana mai daɗi mai daɗi a gaya masa wallah da zan wata kyauta a bashi ma don ya daina a bashi haka ake ai haka ake don an in an kafurce ma Allah wala take ne eh amira dun godiya alal ya tuko labari bai zo muku wane tambaya na kabar a ya zo na ba wallahi ne mai kaule ku labarin wanda suke gabanin awo ne kamar labarin mutanen nuhu an ji labarin mutanen nuhu idan aka yi dama ajiba bai dama to kan gari Allah ya kawo ruwan ruwa na kuka halaka wa hadin da adawa kawai hudu mutanen da hudu labarin da annabi hudu ya ta wa'azi bayan nuhu ya ta wa'azi shi ma ya tabu aka ciya da aka kare ga Allah ya aiko inka kuma ta halaka ne wata mudu da labarin ta mudawa wa misalin mutanen zalu kuma nan zalu ya zo ya kira ya wa'azi shekaru to kare da Allah za aka ja ta tsawa tsawa ce ta kace wallazina min ba'dihim da wanda suka zo a bayan in kula ina ma labarin in ya hada da nuhu ba a ji annabi kabali ne nuhu kan babu kabali ne kafin nuhu babu annu yawa saboda ka zai da ce bayan ya zo ya wuce ko Allah mana gaba ta'ala yana ba mu labarin abubuwan da ya faru a gaba ne ya ce ai suna labari ya labarin wanda suka riga su zuwa kawo mutanen da binuhu da ada mutanen da bihudu samu da mutanen da zalu waɗannan nin ba a jin zan da ke bayan ba ce su bani su ne kuma na farko da babu arna ya daga ba suka zo la'alamu illallah ba wanda ya san sai Allah ne kadar da saboda yawan ya adu rukun bai bayyana mallannu sun zo musu da hujoji bil hujjat al wadiha da hujoji mabayyana ala sirri akan gaskiyar faradu ayyu bi abwan ya al'ummi suka da wato hannayen su cikin bakin su wato liya du alaiha domin su ji in ga yanzu dole ne haka a hau a karin magana wato dan na buki ta ana tijara wa wato na ji hausu ba yana aka ma aka tijara wato na ji hausu me ka hausu me shi da lagai saboda tsantsan fushin su su kafirai da suke fushi da manzannin da aka aika a zuwa gare su wa qalu suka ce inna inna kafarna bima kuntum bihi mu mun kafurcewa abin da aka aiko ku da shi ala za'an ko akan riyawar ku wai an aiko ku to ba mai da ita ba wai na lafi ta mu muna cikin kokonto bima da ula na daga wannan abu da kiran mu ilai ya zuwa gare mu muribin mai aukarwa da kokonto a zuwa cikin duniya Allah da na'am Allah
كانت رسلهم وفينا عيسى قالت السماوات والارض يدعوكم يبشركم من ذنوبكم ويؤدكم الى اجل مسمى
نعم قالوا ان انتم الا بشر مثلنا نعم تريدون ان تبشرنا عما كان لكم آباؤنا فاتونا بسلطان مبين نعم قالت قالت لهم رسلهم إن أنت إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده نعم وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله
نعم وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدينا سبلنا ولنكفرن على ما آذيتمونا نعم وعلى الله فليتوكل المتوكلون نعم وقال الذين كفروا برسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتموتن في ملتنا نعم فاوحى اليهم ربهم لنخرجن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وقام وعيد نعم وتذكروا مقام كل جبار عزيز للقرائن جهنم ويذكرهم ما ينتهي نعم يتجرعه ولا يكاد يدركه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب وجيل
to qalat rusuluhum manzanni suka ce musu abillahi kafkum shi yanzu a fito kwanto a cikin samuwar Allah qadir samawati wal ardi wanda yake gida halittar sama da ƙasa wannan aya shi da yin da cikin sunorin Allah na tauhidi aka ce al-wujud wannan aya da kan yau mun haka ba da al-wujudun nan yana nan a cikin alƙur'ani dalilin wannan abdullahi shakkun shin cikin cewar Allah akai akwai kokoto akwai ne kokon na Allah akwai babu domin da yi gane mai sana'a akwai shi in aka ga sana'ar to shi dai Allah fa ya zama wato al'arni shi ne ya ƙera sama da ƙasa sai akwai shi ya da hukum don ba abin da ya ganna ya da hukum yana kiran ku ila ba'ati da zuwa ayyukan biyayya ya kuma lakum to ne gafarta muku min zunuban daga zuban ku an ce min saboda fadara ji ai idan an ce min za'ida to fa inna al-islama yukbaru bihi ma qabla wanda ya musulunci duk abin da ya da an yaje masa in ake min kuma na sa'adu tafiriya to banda haƙoƙin bayi a cikin abu karka yadda a sa haƙoƙin bayi karka tutu wani sai ga ta isi gibari wannan yana nan yana jin gaba kai isi gibarin kai isi gibarin har ka gaji har ta zinka keke duk wanda ka ɗauki bashin yana jin gaba wanda ka bashe masa kayan da ya na biya shi kayan da eh alara da ɗaya a cikin ka biya shi kaji wata rana ana yaƙi ana yaƙi an jan ido sosai mazaran maza a ɓaci wani ya zo wani jihar ta kwafe a gaban annabi yadda ya rasu da layi idan na tafi kafurai gaba da gaba aka buga da ni a kashe ni duk laifi na Allah ya yi mu maza Allah ya yi maka dai ga aljihu ban da bashi abun da zai rubai ya faɗa annabi a cikin rada da ya rabu Allah ya mun balla ba shi to wanda aka yi a yaki a yakin ma gaba annabi Muhammadu in dai ana jin zabali sai ya mayar to mun goga sai ka zo ka karbo baji ka tinye gari ka karbo baji ka tinye gari duru kai shi da da Allah ba don aiki shaddodin bajin ma yanzu aka yi su an zubar malaman mu ma yanzu mafiya yawa ba na aiki da shaddodin baji balle mu almajira yanzu misali daga cikin yadda an karanta da bashi cikin da da yanzu akwai rubutu akwai duka ranar biya akwai shaidu to yanzu malam yanzu ya da wani abun talatin da dan dubu ɗaya ko dan dubu biyu ba da malam to bari mu nemo biyu mu rubuta kuma rai za ka biya a dukkan zama sai ka gane ku fada abin da gidan zai gaya masa ba zai bayyana ce eh lalle haka Allah fara ba zai kuma da la da kada mutum ya mada guri cikin dini eh ni dole ku ji da hada da ku ji a rubuta sai ga mutum ba rubutu ba sa abin da yake zuka bani a ji lada sai ga sallar kariya a rubuta a sanin yanzu ba ko kai kake yi ma idan idan akwai rubutu in ka razu magadan ka zo ka karbo kayan su to amma idan kuma kai ake yi Allah bai da gaji kayan ka ba sai an biya ba ba in kudi na yi ba biya ba ya to raba gora in dabbobi ne ko gidaje ko motoci a ɗaukar gora abin da zai biya ba shi da ake zanka a sayar a biya ba shi ya yi ka sun ka saura magana ka ga zauna lafiya to amma ba sani ba sai su cinye wannan halara kuma ka biya wani ta ga an zo ya zama ɗaurin nan wata rana wani mutum dan uwa zai rasu sai ya to duk da yanzu dan uwana ba shi ya zo in biya shi sai aka yi ta zuwa ana zuwa ana zuwa ana zuwa ana biya ana zuwa ana biya ana zuwa ana biya sai wata tsohuwa ta zo suke yi ma dai akwai dan abin da nake dan zuwa dan wanda ba a rasa ba ya ji wa sai sai da ke zuwa ina ke kuɗi ba za ki kuɗi to alhali ko ba ki yake ce shigowa kaza kamar ka dan sai yar madara haka ko wani dan nono na hamsin ko na ɗari ba a canji wani je ka zuwa ni karatu sai a ce a ganin arzikinka ta ji ƙarfin bajin hamsin ko ɗari to a gaskiyar abu kuma gari ana jin ka hamsin ko ɗari ko gari a baka dunkulen man shanu na hamsin na kai magani a yana haka zan yi magani to ga kuɗi ko naira ba jan to ba ina in dawo zan kawo su ba kawo ba sai ka rasu to ana jin ka baji shi baji baya kara ana dai jin ka baji to irin wannan ne to irin wannan ana neman jeda ne da ila ma ba yake ba ka baji ba a kan kuɗi a har ne ko rashin canji ko abin da ya kama da haka yasa abu ya zama baji kace to lalle ina jin wannan mutumin baji wannan ɗan kuɗi ɗan uwa da yake tunda ba shi da ƙarya ne ai duk masu jin da bashi kowa ya kawo shi da lafiya sai aka ci gaba da mata wanda sai ana je kira shi sai ta kai zo mana ka fa gidan wanga bara ka bari an kama dan wanka an daure sai ya rasulullahi ai ba ne yan wani dan wana ɗaya ne wanda ya rasul nan shi kadai ne dan wana sai annabi da ai wanda ya rasul aka daure a rayira aka daure dan wannan aka daure dan wanga an daure Allah na daure to me ba shi ake yi ta kuma buya ba da yake ai ya rasu da layi tun masu jin sabati na tambaya sun ba ni shaida na biya amma wasu tsohuwa ne kawai ta faɗi wani ɗan kuɗi ɗan ƙanƙani wai tana jin sabati ba shaida ba komai na ce a wannan ba gaskiya ba ne annabi ji gaskiyarta kuma a kan kuɗin garin da kai mata mutu sannan Allah ya sa aka ɗaure shi a yadda yan wanda sun yi mutum bashi nan a ɗaure shi daga nan har tashin alƙiyama ba za a kunce shi ba sai an ja wannan bashi ya ka biya ta to yanzu in ba annabi na ga nan sai dai a cikin magana ta annabi za mu sani cewa bashi kan sa a ɗaure mutum a kabari don haka a riƙa kula a riƙa kiyayewa musamman ma wani takardu na mu'amala ba shi ma koyewa yake kar a ce ya samu kariyar arziki ko abin da ya kama da wannan ka ɓoye daga sun bashi ka mutu magadanka sun musar da bashi da ake jinka kan gidajenka ya kadarorinka sun raba sun kashe an kama ka a lahira an taure an yi tashi alƙiyama an ɗebe ladanka an biya tafi amfani wannan wannan bai ba wata rana wani mutum ya rasu aka zo da jiga wannan Allah za a sallace shi sai manzo Allah ya ce ina dai ba abin da baki haka ya sai dai dan kadan eh dinari biyu ko ake yin da ya Rasulullahi yayi to ya bar abin da za a biya dinari biyu haka ya bi bar kudi baka ya Rasulullahi to ya bar wani abun sayarwa wannan an tar za a biya masu kudin kudin su haka je bai bar wata dabba ko wani kadara ba da komi ko kaza ba da ba da ba da abun kudi ba babu ya babu to a cikin guyan uwan da wata biya masa kuma je mu ba mu da kuɗi to a cikin ku waye ya da ba shi ya dawo kansa ya zama kai ake yi mamacin ya huta tunda ba zai aiki a lara ya biya ba kai kai aiki a duniya ka biya kuma ya rasu da laya muna tsoron bashi a nan da suna kuna tsoron ku sallaci kayan ku da kanku yadda za ku da sallaci ne sai wani da haji ana ce masa abu katada allansari sai ya zo ya ce ya rasu da layi ni ba da kuɗi amma na da ba su ya dawo kaina zan yi aiki da gumina na biya wannan ba su annabi da kaya dai da na yadda yanzu bashin ya bar kanka ya dawo kanka ya dawo kaina shi ya kubu da ya kubu da annabi ko ai kawo shi aka yi kawo da aka ballace to daga nan da Allah ya yi wa manzon Allah fatashi sai yace ana auladil mu'minina min anfusihim ni ne da gidan danduwa wa mu'minai gabaki daya akan kawunan ku da kanku ba da kanku ba saboda haka duk wanda ya rasu ya bar dukiya a raba wa ɗan uwansa magadansa amma wanda ya mutu bar ana jin sa baji a zo in biya masa in ji manzon Allah eh sai annabi ya kawo biyan bajin al'umma ba duk wanda ya zo a zo a fara annabi biya eh mu ma dai masu akwai ku rinka taimakawa in kun ji wani ana abin da baji da ɗaure da lara da baji kashi ko da na yake sallah da ku ana haɗa sahu to dan mu ji haɗa sahu muna tsoron azabar Allah lahira a rinka taimakawa wanda za su kada ciwon baji a rinka taimakawa mu taimako iri wani ya ci baji ya kada biya a sai a ci ya biya wani kuma kai kake bin sa bajin tona ya bai tun ya kada biya ko ya mutu ko da ran da ana haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ba labarin wani mutum mai wadata yana da wadata yana mu'amala in lokaci ya yi lokaci da lokaci ke sa yaransa a ɗauko takardu na mu'amala na kasuwa a karanta a karanta a duba a duba a duba a duba waɗanda ake jirgin su ba sai ji duk wannan kuka tantar sunanka a muna dinsa bashi kuma an nan kasuwar da ta yi gaddama kayan da ya kame a takardar mu a goge sunansa ba ma dinsa bashi a neme shi kuma a sanar da shi a ce ya kwantar da hankali a kanan mu da shi ba a bashi mun ya ji mana eh ci gaba da mu ci al'adar mu kenan haka yake in dai yana jin bashi in ya gane ba za ta iya biya ba ba zai bari su ta kwana a kasuwa ba ana canza layi ana tuntuɓe eh ga nan wani saboda kunya wani ko duk yanci ne ba yana ganin da zai canza layi idan mun wayar nan sai zaka a bulanda eh kai kake da kullum wayar da aiki ba za ka ba za a haɗu ba za a haɗu a lahira to irin wannan an gane ne sauƙawa wajen biya wanda Allah ya zai mutum ya rasu shi ne wannan halin ya ce mutane sai rasu Allah ya ce wa mala'iku kun ga wannan mutum aikin da yake yi na ya ce wa mai babu ni ne nan na kirkata da wani aikin aiki na aiki saboda haka ni ma duk abin da ake yi ka rubuta na ya ce masa bai da yake ko guda da da Allah an ji daɗi ko ba ji daɗi ba to a dinga kokari a irin haka daga bari ya kan ɗan kuɗin ka na sa wani abu da a ɗauri ai ai ba eh gara ka bace shi to Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye to saboda haka a kula da haƙoƙi wa ya kiro kuma Allah na jinkirta da ku bila azabin babu azaba bila ajalin musamman zuwa wani lokacin da aka ambata shi ne lokacin mutuwa kalu dai suka je kafirai suka ga manzannin su in an ba ku zama ba ku ba ku zama ba illa basirun mithluna ba dai ku mutane ne kamar mu turidu da kuna rubi ne an tabbu dula ku ku juye da mu amma ka ne ya budu abawa na mu bar abin da iyayen mu ke bauta tawa min al-asnam na gumu fatuna bi billahi mubin in dai da gaske ne za a mana azaba a lahira to ga mana hujja a bayyana wani alaƙa da iko akan gaskiyar ku qalan lahu rukulu bi manzannin ku ga musu suka je musu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lalle mu ba mu zama ba ba ce mutum irin ku kama kuntu ne da kace walakin la amma fa Allah ya mun da alamun zami ibadi yana baiwa akan wanda Allah ya zo daga bayan da in nubuwati da annabta wa ma ta ne kasance ba mana ma yan baji bai kamata ba lana gare mu Allah da kun bil alam zo muku da wata hujja illa bi idin lafi da idin Allah bi amri da umarni ya na abidu marbubun da mu bayan Allah ne wanda ake renon mu ba mu zama kawo wani abu wanda Allah bai ce ba wa Allah ya fara tawakkal mu'minun ga Allah ne wanda ba mu'mine su yi dogaro ya fi ko bi su rike Allah su amince wa Allah tabar ko mu amince wa Allah wa malana me zai hana mu me zai hana mu me zai same mu Allah na tawakkal ala Allah da ba za mu dogaro ga Allah ba ai da ma da na ba mai hana mu mun zalika yin wannan wa kana hadana subulana haqiqa Allah ya ce da mu hanyoyin wa la nasbira na kuma lalle za mu hakuri alama alaikumuna aka abin da ku ka bare su su sadda wa ala mu tawakkal mu tawakkilun da Allah ne ya ya wajaba masu dogaro su dogaro wa qala alladhina kafaru kafare suka ce ne rubuta ne ga manzannin su lalukun jannakun lalle tabbas za mu fita ku in abdina da kasaran aure ta uduna ko ku dawo in millatina cikin addinin mu fa awa ile rabu sai ubangijin zu ne mu zuwa yi lalun sallar zalimiya za mu halakar da zalimai kamar yadda ya faru a mutanen alal zalim suka yi da hutun da alal zalim ya ce gobe ne ranar da ya faɗa na mana azaba mu je da dare mu kaje annabi zalo mu kaje matan za mu kaje yayan za ko ba ku muka samu a gidan mu mu duk mu kaje da kowa mun goma yayin mu da gidan dangin sa mu ce mun zo jaje a ce abin da ya samu salo kenan ji a masa barna sai mu ga yayan wanda haka to idan gaskiya ne abin da ya faɗa za a halakar da mu kafin azaba da samin mu ya riga mu ji shi mun kaje shi in kokari ya mana ma'aika da lahira haka suka yi to haka suke zai koyo annaba amma dai ba samu nasarar kan shi Allah ya tsare shi wannan duk nan kuma lalla Allah ya lalle za mu zannar da ku a cikin kada kadar da har na suke tinkawo suke kai ko kaman ashabu tukudi da sarki yayi kariya da shi ne Allah sai ya sa duk wanda ya imani da Allah sai a kamo shi sai a daure sai a sa zarto a kai da a yanka shi a daga shi haka sai a zuba da rabi na zuba da rabi sai a tabbata kai baya mutunta Allah ne Allah da yi fi ta yanka mutane ko daya ba wanda ya fasa ko mutum da da zo ga gani da bazu kan da abun da ya ga wahala sai aka tona rami babban rami aka zahada itace aka tsara itace aka fara itace a cikin rayu babban rayu aka sa wuta wuta ta kai wuta suka zo suna da zana kan kujeru sai a tambayi mutum in ya ce Allah ne kuma gidin sa sai to kaje ka shiga wurin da kanka ba jefa wa da a'a ka ci da kanka ka je ka shiga wuta sai mu je kama hanya kamar mai zuwa ya hawa mota da kansa ya je shiga wuta ya kalli ga mutane a cikin kokko ne shi ma je da kansa ya shiga a za ya kamo wani dama ba a hera suke taro aka tara mutane aka killace su ba wurin gudu ka zaɓi ɗayan biyu ko ka ce wannan arne shi ne allahnka yanzu ki kyale ki ka zama arne ko ka ce allah ne allah su dubu wuta da kanka aka yi ta shiga wuta mutum sun ji gaba ya suka shiga ba wanda ya bana so mutum da mutum saba'in sun shiga ga jama'a sun an tare da yanzu ma ala yaku hudu wa kuma alama ya fa alwai bin mumin ne su hudu sai ga wata mata ta zo dauke da jinjiri a baya sun kanin aiwa sabon aiwa sai waye ubangijin ki naje Allah da yau ga hanya amma da zai ki guda to a ba ku ga jinjirin a ina zo mu da shi ba ke ki zo da shi shi da shi ki guda ka san uwar kanta su zai ban da ya buga ba kaga mutane an gaggwa su ita dawo saboda kanta kuma da kin dawo kin imani da sarki ita ita ta imani da Allah ko bi da kin gauda ta koma ta dawo ke jinjirin yake mata jariri ke kai magana ba ta mayo ba yace in kina tsoron wata duniya za ki iya shiga ta lahira amma ni na fi son wata duniya ka ta lahira in ba za ki shiga ba ni su ce ba ni jaririn da ta shiga wani domin ta fusayinsa ya ce shi da kunce shi da jefa ko sarki yana ji bai sa ya yi imani ba matan wata ba idan shi ke nan matan da goyo haka ƙaramin yaro ta abin aiwa sai ya ta fada wuta tana fada wuta sarki na waje ba da wani ya sarki kama da wuta ce ma ta ga ikon Allah kuma sarki kuma sai kama da wuta shi da mutane suka ƙone wannan wanda ake za su ya wata mulki na cikin ruwan zuwa na mun a sarki ya sarki musulmi kuma da sarki ana ya gole shi ba ga ikon Allah ke to haka Allah yake haka wata mata kaman buga haka matsajiya ta shiga ɗakin ɗaki tana la'asar annabi yakuba a tunanin da wani abu zai samu annabi yakuba sai ta kama da wuta kan ta kama da wuta falfal ta ƙone su Allah ya tsare mu da kawo Allah zai zamu halakar da azzalimai wato kafirai mu zaunar da ku a gidajen a kasar su min ba'din a bayan ku ba da halakin ba halakar su zalika nasr wannan taimakon namu inji Allah wa yarafil ardi gadi da kasa liman kafa makani na wanda ya ji tsoron tsayuwa a gaba na ne ran kiyama wa kafa wa ya ji tsoron azaba ta alaye wasabtaku fi addu'a ta neman nasara a gurin Allah sun manzanni ala qaumihim akan mutanansu masu cutarwa da su amma annabi da sai kale sababul arab ya zo ya rasulullahi karewa mana taimako a gurin Allah ana zalunta mu ana mana kana ga ran ta haka idan wannan abun Allah zai tabbatar da shi in dai akan musulunci ne sai dai mai dabbobi ya ji tsoron kara kura ta kama masa cikiyarsa amma ba dai a ce wai musulmi an hana kiyawatawa a duniya ba Allah sai ya bada ƙarfi da musulmi zai yawo a duniya kuma an zama duniya kuma tabbar a dole ba ga ni suna suna yawo a duniya anan sai ai hakuri yace ai da an yi gaburai masu kera matsayin kai abun taje ka irin kudin nan da ƙarfi ake yin ta a dinga saka musulmi a cikin ta in an saka suka zube sai a ja namun ya in in ja na ki bugawa a ja har a buge mutum da haka naman zai kare sai a kamo wani amma ko ɗaya ba wanda ya fasa addininsa addinin musulunci ba yanzu da wata ana yin da kayan Allah mai kiyare da mutuwa don haka mai addini ya riƙe addini daga ƙarfi wa kama ya yi asara in ji Allah kullum da fari duk mutumin da zama mai girman kai ne a dajin layi akan ibadan Allah ya yi asara ya kaji alibin mutumin da yake jayayya lil haƙi da gaskiya ga gaskiya ya ci gaskiya yana jayayya ya yi asara min wara'ihi jahannamu duk da jahannamu a gaban sa wara'a dai a larabci bayan ne amma wannan wara'a din gaban saboda wutan na can za a same ta a lahira yadkhulu ha shiga jahannam wa yasqa ataru bi ya cikin jahannam min ma'in sadidin daga ruwan kurji dan wuta dan wuta cikin sun sha duka sun sha kuna duk cikin goye daga ran wanda ya kore cikin na zubar da ruwan jambo haka yan wuta suke a wuta amma duk da haka wani wanda laifin da ya kai laifi wannan ruwan da ke gudu na jamban shine a cikin kansa yana ja sai nawa fuska sai biyu ya kaza saboda azaba ya tajarrabu zai dinga kwankwadan sa ga jini ga kiwa ga zafi yadda duhu ba na kan ba da barna ta hadewa limararati saboda tsaki kuma wala ya kadu dubu baya haduwa da mu a wuda ba akwai abin da na bai dan wuda zai ya haka da ya zo da shi kuma da shi da ba sai fiskar ta fado da ne saboda masiba da zafi Allah ya kiyaye shi kagan saboda munin sa yana can sa dole wayati da mautu saboda mautu na zuwa al-muqtariyatu lahu mai hukumar da mutuwa ga yanan min anwa'il azaba daban-daban amma ba za mutu ba in kulle makani da kowane guri amma hu bi mayyitin amma ba dama ya mutu wa min wara'i a bayan sa wato bayan an gama wannan azabun galilin akwai wata azaba ko mai ƙarfi mai saduwa da juna Allah ya kiyaye wa da wallahi Allah ya kare mu kiyaye mu Allah ba mu lafiya da mu lafiya ya ba mu hadisi da wata warda lafiya da ba mu lafiya wa suna bi Allah da ku lafiya Allah ya ba mu na alkhairi Allah ya ba mu da mu addu'a mu حضرت الكاذب الوجه مولانا صلى الله عليه وسلم بعد هذا البعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وما امر الفاتح وما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه وسلم على دينه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين